العلي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره ومداد العظيم سوء ما فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتعالى ذكرات إسراء الرابع والسادة إلى نزاع ساكن
وإن سريع عليكم وإن سريع عليكم وزيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذي من الصحيح على مسجد ودونه نحو بريد عن أبيه عن جده عن أبي موسى ياتسي حمالهم عن ثابت عن أنس سهيل والعلاء كلا عن أبيه أدون عن أبي هريرة النبي لذي التفاوت البهاري قدما فمسلم فما هوى شرطهما فشرط أول فصان ثم ما للغير والصحيح لن يتمما ومسلم وافقه إلا في عشرين مع ثلاثمائة لم يتم ففي كليهما بلا تكرار أربع آلاف بخلف جاري ما بهما معلقا به جزم هذا صحيح غيره الحكم عدم لكنه صحة أصله يري وانتجد كم لهما من ناصر كذي وإنك سنادن دا أكا أنبتا a alamutari su ne mafi ɗaukakar daraja mina sayi a hadisi ingantacce wayannan isnadin da aka ambata a baya sun fi kowane isnadai ɗaukaka a dangane da hadisi ingantacce wa dunahu nahu buraidin an abi hadisin da buraidu dan ubaidullahi dan abi burata ya karɓo daga mahaifinsa shine a wato baibullah an jaddihi daga kakansa shine kakan shi buraidu din shine abu burdata an abi musa shi kuma daga mahaifinsa shine abu musa al'ash'ari wannan ya bulukar da take yin lirari ga sunayen nan guda biyar ko shida ga wasali da haƙinsa ce an abi musa lugar da yake ta fi shuhura to amma sai ya fi lugar da take ta fi kowace karanta shine yin li'irabin da wasali a maimakon abi musa ya ce an abi musa to wannan shi ma isnadi ne ingatacce isnadin da yake ya kunshi buraidu buraidu dan ubaidullahi dan abi bonasa dan abi musa lashari shi kuma ya zamo ya karbo daga mahaifinsa shi ne ubaidullahi na abi burnata shi kuma ya karɓo daga abu burnata wanda shi ne kakan buraidu yadda yi ɗin lalerin na buraidu ne shi kuma ya zama ya karɓo daga mahaifinsa shi ne abu musa ash'ari sahabin manzo allah ya ƙara yadda a gare shi to shi ma islami ne ingantacce amma bai kai wa da aka ambata ba bai kai wa da aka ambata a baya ba ya tafi hammaduhum a hadisin da yake ya zo da isnadin hammadu hammadu maslamata an habbadu salamata hammadu salamata an sabitin daga sabitu an anas daga anas bin malik ya tafi yana bin irin wannan shi ma isnadi ne ingantacce amma bai kai wa incan da aka ambata a baya ba suhailu haka nan hadisin da yake suhailu dan abi suhailun ya karbo an abi daga mahaifinsa alwana mahaifin da yake na kusa an abi hurairata shi kuma daga abi huraira annabi madaukaki to shi ma da yana bin wa'ancan istinadan wal ala'u haka na hadisin da ala'u ibn abdurrahman ya karbo an abi daga mahaifinsa alwana na kusa an abi hurera ta zali daga abu hurera maɗaukaki kullum wato kowane daga cikin su biyun halin zama wasu kowane daga cikin su biyun da sahibu ɗin da alawa an abi ya karɓo daga mahaifinsa a nan ma dai ya sake bin waccan lugar ta cewa a yi irari ga sunayen nan guda shida da wasanni to su shi ma dole sinadar ko na sinadar guda biyu da aka faɗa ba su kai isnadan da aka faɗa can baya ba a wajen inganci ko da dai su ɗin ma dai ingatattu ne su ɗin ma ingatattu ne amma ba su kai wa'yancan ba amfanin irin wannan da a ce za a samu ta'awuri misali hadisin da ya zo da ɗaya daga sinadun da aka faɗa a baya to sai ta'aruri da hadisin da ya zo da sinadun da ake faɗa yanzu to za a gabatar da wancan wanda ya zo da wancan isnadin tun da ya fi inganci yawa a takaice za a ce a gabatar da wancan ko da yake wani dalili kuma ya iya jawo a ce shi wannan din a gabatar da shi yanda siyudi yake faɗa a wato kullum warufa ma yaro ma'aikata alhu musawiyan aukuddima a so da yawa isnadin da bai kai ƙarfi ba amma wani dalili zai zo sa a ɗauka ya daidaici wanda ya fi ƙarfin koma a ce shi ne aka gabatar da shi kamar ya zama malamai sun gamu kusa aiki da hadisin da yake ya zo da sinadin da ake ganin bai kai ƙarfin wayancan ba ko da dai ingantacce ne to irin wannan gamar malaman sai ta ƙara wa hadisin ƙarfi yawwa idan malami wanda yake gwani a ilimin hadisi gwani a ilimin fiqh ya ɗau hadisi ya yi amfani da shi ko da ana ganin isnadinsa a wato ƙarfinsa bai kai can ba wato a ingantacce ne amma dai ƙarfin bai kai can ba wannan irin wannan sai a gabatar da shi akan hadisin ma da ake ganin ƙarfinsa ya kai duk inda ya kai zamowar wanda suke malamai ba su ɗauka sun yi aiki da shi ba ko wanda suke gaggan malamai ba su ɗauka sun aiki da shi ba a nan koyaushe kaga ko alamari ne na duniya in ka ga waɗanda suke gwanaye ga inda suka bi ko da ana faɗa ma a hanyar nan ta fi waccan hanyar ta fi kyau amma ka ga wanda suke gwanayen direbobi ga hanyar da suke bi to ka san ko da ko da a ce waccan ɗin ta fi kyau to amma akwai wani dalili zai zama akwai wani dalili da suke kauce mata wacce za ka bi ba sai ka wata gwanayen direbobi wanda suka saba da hanyar suke bi ba ko to lizattafawuti lizattafawutin buhari ƙuddima ƙuddimar buhari zamowar hadisi ko da ingantacce ne amma wani hadisai ko da an ce ingantattu ne amma wani ya fi wani inganci to wannan ne dalilin da yasa ake gabatar da buhari hadisin da buhari ya ruwaito ya zamo ya fi duk wani hadisi da wani ya ruwaito wanda buhari bai ruwaito ba fa muslimu bayan nan sai muslim fama hawa shar'ahuma hadisin da muslim ya ruwaito wanda buhari bai ruwaito ba to shi ke bin wanda buhari ya ruwaito ya zama muslim bai ruwaito ba sai kuma wanda yake ya kunshi sharaɗinsu ba su ruwaito ba amma ya zo dacewa da sharuɗansu fasharaɗa awwali sai wanda ya kunshi sharaɗin na farko shine buhari ya hadisu ya zama ya zo musu sharaɗin buhari amma bai zo musu sharaɗin muslim ba to shi ke bin wannan fasalin sannan sharaɗin shi muslim hadisin da yake ya zo musu sharaɗin muslim amma bai dace da sharaɗin buhari ba summa malin gai sannan kuma wanda ya kunshi sharaɗin wasu daga malamai ba buharin ba ba muslim ba shi yasa malamai suke cewa ne shi hadisi ingantacce hawa bakwai ne hadisi ingantacce matsayi matsayi har bakwai ne amma akwai matsayi na ɗaya akwai matsayi na biyu akwai matsayi na uku akwai matsayi na hudu akwai matsayi na biyar akwai matsayi na shida akwai matsayi na bakwai shine karshe shine na kafa matsayi na farko shine mafi ɗaukaka to matsayi na farko shine hadisin da yake da buhari da muslim duk sun ruwaito shi wannan ya samu matsayi na farko na inganci matsayi na biyu shine hadisin da yake muslim bai ruwaito ba amma buhari ya ruwaito shi wannan shi ke da matsayi na biyu na inganci matsayi na uku shine hadisin da buhari bai ruwaito ba amma muslim ya ruwaito shi to wannan shi ke da matsayi na uku a wajen inganci sannan matsayi na hudu shine hadisin da yake da buhari da muslim din ba su ruwaito shi ba amma da ya zo dacewa da sharuɗansu to wannan shi yake da sha'a matsayi na hudu a inganci sannan matsayi na biyar hadisin da buhari da muslim ba su ruwaito ba sannan kuma isnadinsa bai dace da sharaɗin muslim ba amma ya dace da sharaɗin buhari ya dace da tsarin buhari to wannan shi ke da matsayi na biyar a inganci sai matsayi na shida shine hadisin da buhari da muslim ba su rawaito shi ba haka nan bai dace da sharuɗan buhari ba amma ya dace da sharuɗan muslim to wannan shi ke da matsayi na shida a inganci sai matsayi na bakwai na ƙarshe shine hadisin da yake ya zo buhari da muslim ba su rawaito shi ba sannan bai dace da sharaɗin ɗaya daga cikinsu ba bai zo bisa sharaɗin buhari ba bai zo bisa sharaɗin muslim ba amma ya zo bisa sharaɗin wani malami daga sauran malaman hadisi wanda ake isna da shi wanda ya isa a yi isna da shi to wannan shi ke da shi'a matsayi na bakwai wanda shi ne matsayi na ƙarshe wasayi halayen musulmi buhari da muslim ba wai duk wani hadisi da yake ingantacce suka ruwaito ba akwai hadisai da yawa ingantattu wanda buhari bai ruwaito su ba muslim ma bai ruwaito su ba shi yasa dan cewa ba a ga hadisi a buhari ko muslim ba haka din bai hukunta a ce ba ingantacce ba ne illa iyaka ko da dai ko da dai ingantaccen ne bai kai matsayin wanda yake an gan shi a buhari da muslim ba wanda aka gani a bahari da muskul ya fi wanda ba a gani a cikinsu ba ko da yake wanda ba a gani a cikinsu ba ta yi zamo shi din ma dai ingantacce ne yadda shi suyudin yake faɗa a wannan baitin nasa wa rufa ma ya ayuru lilgairi ma wa rufa ma ya ayuru ma lilgairi ma iz'aluhu musawiyan au kuddima wani wakacin hadisin da bai kai matsayi na farko ba ko matsayi na biyu yakan samu wasu dalilai ko wasu hujjoji da za su sa a ce ya kai wancan ɗin ko ma a ce an gabatar da shi akan wancan ina misali akwai hadisin da buhari da muslim da sun ruwaito daga abdullahi abbas allah ya kara da a gare su shi wa mazala sallallahu alaihi wasallama san da ya auri sayyida maimuna wanda ita ce ta ƙarshe a matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura to ya ɗaura aure da ita alhali da shi da ita duk suna cikin haram wannan kenan sai kuma ga hadisi da musulun ne kaɗai ya rawaito shi buhari da ya rawaito ba haka na abu dawo da ya rawaito shi daga abu rafi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san da ya aure sai da mai muna san da ya ɗaura aure da ita da shi da ita duk ba sa cikin haram a nan me ke akwai hadisi mai matsayi na ɗaya tunda buhari da musulmi sun waito hadisi na abdullahi abbas amma sai zama ya yi mu'arara da hadisi mai matsayi na uku a domin hadisin nan na abu rafi'in musulmi ne kaɗai ya waito shi buhari bai waito ba kaga yana da matsayi na uku kenan to amma a nan malamai da yawa kamar malikawa kamar shafi'awa kamar hanabilawa duk suka gabatar da hadisin nan na abu rafi'in akan hadisin da abu abbasin ya ruwaito shi yasa a wajensu wanda yake cikin harama da haji ko umra ba dama ya yi aure a daura masa aure ko a daura mata aure ko shi kuma ya daura auren ma wani ana cikin harama da haji ko umra ba daidai ba ne waliyin da yake cikin harama da haji ko umra ba ya daura auren a ban wani cinsa ba haka nan wanda yake neman aure ba a daura masa aure yana cikin harama da haji ko umra ba haka nan wanda ake neman auren ta ba a daura mata aure tana cikin harama da haji ko umra ba wajen malaman nan uku wato a masabobin nan uku masabar malikawa shafi'awa hanabilawa amma su hanafiyawa sai suka aiki da hadisin can na abdullahi abbas shi yasa su a wajen su mutum yana cikin harama a iya daura masa aure ko mace tana cikin harama a iya daura mata aure ko wali yana cikin harama ya iya dauran ya iya daura auren abawwalicin sa su malikawa mece ce hujjar su da suka gabata wato su malikawa da shafi'awa da hanabilawa mece ce hujjar su suka gabatar da hadisi mai matsayi na uku akan hadisi mai matsayi na ɗaya cewa abdullahi hujja ta ita ce cewa abdullahi ibn abbas da ya rawaito hadisin can mai matsayi na ɗaya sanda aka yi auren maimuna yana yaro bai karasa balaga ba don haɓɓan ta tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya kwana a gidan a ɗakinta kaga ashe yana yaro shi ko abu rafi'in a wata waya ta sai ce wa kuntu rasula bainahuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ne nemo auren a to ashe shi da aka tura ya nemo auren ai waya sai ita ce a gabatarwa akan ruwayar wannan wanda ana ganin sanda ya ruwayar yaro ne wannan shine dalilan dalilan malikawa da shafi'awa da hanabilawa da suke aiki da wannan ruwayar da abu rafi'in ta gabatar da ita akan ruwayar abdullahi abbas duk da cewa ruwayar abdullahi abbas ta zo a buhari da muslim wannan ko a muslim ne kadai ta zo a su ko hanafiyawa sai riko da asali cewa rewa asali hadisin da ya zo a buhari ko muslim ai shi ke gaba akan duk wani hadisi shi yasa kowanne dai akwai abin da ya duba a nan wannan kenan shine wa ruba ba ya auriru malil gari ma ya ji aluhu musawiyan aw kullima to wa muslimu amma dai a gaba daya ba duk akwai hadisai ingatattu da buhari da muslim ba su ruwaito ba akwai hadisai ingatattu illa iyaka imamun nawawi yake cewa da wuya ka samu hadisi ingatacce wanda za a ce babu shi a buhari babu shi a muslim babu shi a sunan abi dawud babu shi a sunan tirmidhi babu shi a sunan nisa'i to da wuya haka din ta samu inji imamun nawawi wanda wannan maganar ibn salahi yake da gyara ai a iya samu ko da yake da zamu je da saudi ya ce a gaskiya ne magana nan ta nawawi gaskiya ne annawawi lam yakutil hamsata min ma saha illa nazara fa qabaluhu wa din haka shi saudi yake faɗa a alfiyarsa amma shi iraki da ya waƙe mukaddamar ibn salahi shi yanda yake lakin qala ayal barru لم يفت الهمسة إلا لم يفت الهمسة إلا النذر sai dai yahaya shi ne nawawi sunan shi nawawi a yahaya sunan sa na hakika kenan to yace hadisai yan ingantattu wanda suka tsere wanda da tafan biyar ɗan kaɗan ne kwarai yace wa rudda an yi raddin sa shi ibn salah ya rabbi wannan da cewa yau ga buhari gaba ɗaya hadisan littattafan nan in aka hada da wanda yake duk sun biyar din sun fita da wanda yake hudu ne a cikin su suka fita da wanda uku ne a cikin su suka fita da wanda biyu ne ma a cikin su kaɗai suka fita da wanda ɗaya ɗaya wasu ne suka fita misali ana samun hadisi a nasa'i wanda gaba ɗaya littattafan nan guda hudu ba su waito ba kamar yadda ana samun hadisi a tirmidhi wanda gaba ɗaya sauran littattafan guda hudu ba su waito ba ana samun hadisi a cikin abu dawud wanda sauran littattafan nan guda hudu ba su ruwaito ba akan samu hadisi kuma da mutum biyu ne a cikin su suka ruwaito ana samun wanda mutum uku ne suka ruwaito ana samun wanda mutum hudu ne suka ruwaito ana samun wanda duk su biyar din su ruwaito wanda irin wannan ne mai tajin dami ne su da ke cewa rawahul hamsat ko a hanadahul hamsat to yake ibn salah yake to duk waɗannan hadisan ne in aka haɗa su ba su kai ba su kai dubu talatin ba ba su kai dubu talatin ba ga shi ko buhari ya ce shi dinnan hadisan da ya waito sun kai guda dubu ɗari wanda duk ingantattu ne ya wato hadisai dubu ɗari biyu wanda su ba ingantattu ba ya wato hadisai dubu ɗari wanda suke ingantattu to shi yasa amma shi suyuki ya ce ai wannan magana ta buhari za a ɗauke ta akan cewa yana nufi cewa a haɗa da hadisan da yake ya ruwaito su da isnadai fiye da ɗaya hadisin da ya ruwaito da isnadai goma sai ce ya ruwaito hadisai goma a nan saboda yana ganin kowane isnadin a matsayin kamar hadisi ne wanda ko a jami'ar sahih akwai hadisan da yake ya ruwaito su da sama da isnadi goma a cikin jallu sai akwai hadisin da yake ya rawaito shi da fiye da isnadi goma kamar yadda yake akwai hadisan da suke da isnadi ɗaya tak ya rawaito su wanda wanda ne malamai suka ce gaba ɗaya ba su fi ishirin da biyu ba galibin hadisansa za ka samu ya rawaito su da fiye da isnadi ɗaya to ai wannan yake nufi tare da hada wanda yake hadawa da wanda yake makofi hadisin da yake iya kasa sahabi amma wannan bayanin ana magana ne akan hadisin da yake ya kai har da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi nawawi yake cewa to da ya kasa hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ba ɗaya daga littattafan nan guda biyar da ya fidda shi to wannan kenan ko mu tashi wa musulmin wa faɗahu sun zafi ishirina mu taɓa cikin عمدة الأحكام
وانا حديث ان ابن عباس ان ابو رافع وانا كمان بايا ذاك ما كده استناد ان شيء ما سكا ده مثلا عند ان سامي Ah, ai tun da kowane ingantacce ne irin su za a ce ta'aru ne idan da ɗaya ya inganta ɗaya ne inganta ba ta shi ne wannan sai ƙara zamowa suka da matan ko kuma ya zama aka samu wani dalili ne amma wannan zahiri sinadin kowanne tabbatacce ne shi yasa ba ka da dalilin da za ka ce bara ka ɗau ɗaya ka gyale ɗaya yawa an sa abdan abbasin allah ƙara yadda a gare su ba zai karya ba lalle ko da asan nan da yana yaro to amma ya karɓa ne daga wani wanda yake babba yawa shi yasa kaga an san cewa lalle ya tabbata shi yasa irin wannan ake ɗauka ihtilaful ahadith abinda ake kira ihtilaful ahadith to alam da shi